إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da daren sha biyar ga watan jimada tsani hira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayin daidai da 27 ga watan 12 miladiya shekara 2023 in ya inganta a inda ake tsare mu kai tsaye daga masjid Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a inda muke karatun littafin akhdari wanda wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na 18 a cikin wannan littafi mai tare albarka kuma sashen karatun namu shine karatun hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi a ta'ai zama lahiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Satin da ya wuce mun karanta ko mun tsaya inda malam yake cewa hal yajibu alayki hifzu jami'i jawarihi shin ko ya zama wajibi ga mutum baligi ya kiyaye dukkan gaɓoɓin jikin shi malam ya ce wa yajibu alaihi ya zama wajibi gare shi hifdu jami'i jawari ya kiyaye gaɓoɓin jikin shi baki ɗaya mastaɗa shine iyakan gwargwado wanda mun tattauna dangance da abin da ake ce ma gaɓoɓi dangance da gaɓoɓi kuma mafi haɗari cikin jikin mutum wanda kuma muka ce na ɗaya daga cikin abin da bawa zai yi iya samu lahiyar gaɓoɓin shi shine ya kiyaye lokacin Allah subhanahu wa ta'ala da wannan gaɓoɓin nashi ina ji shi ne muka tsaya ko kinan wannan gaɓoɓi yan uwa kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce su ne gaɓoɓi wanda za su yi magana ranar tashin alƙiyama ko daga cikinsu kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-yawma nakhtumu ala afwahihim ranar tashin alkiyama ranar da Allah zai liƙe bakunan mutane wa tukallimuna aydihim Allah yace hannuwa sune za su yi magana a wannan ranar wa tashhadu arjuluhum qahuwan su za su ba da shaida bima kanu yaksibura dangance da abubuwan da suka kasance suna aikatawa kamar yadda babban malami ibn kasir da ya zo ƙarshen wannan aya ce ce wannan aya tana bayanin menene halin munafikai da kafirai ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu baki daya sai malam ya ce su al tambaya yace hal hal yahillu lahu an yuhibba li ghayri allahi shin ko ya halitta ga mutum musulmi baligi ya yi soyayya ba don Allah ba ko ya so wani abu wanda ba don Allah ba malam yake jawab amsa wa yajibu alaihi ya zama wajibi ga mutum baligi an yuhibba lillahi ya so duk abin da zai so don Allah wa yabghuda lahu haka duk abin da zai ki duk abin da zai hushi da shi duk abin da zai kaurace ma ya kaurace ma wannan abin saboda Allah subhanahu wa ta'ala wa yarda lahu haka kuma duk abin duk abin da zai yarda da shi duk abin da ya aminta da shi to da munta ya aminta da wannan abin saboda Allah subhanahu wa ta'ala malam yace kuma wa yarda lahu haka in zai hushi shine yayi ya zamana yayi hushi dan Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wa ya'muru bil ma'ruf sannan yayi umami da kyakkyawa wa yanha 'anil munkar yayi hani da abubuwa wanda suke marasa kyau kun ga wannan kalma kadai nike da ita kadai ta wadaci wannan littafi saboda ni duka an tattaro komi da komi baki ɗaya ya shigo nan ciki saboda ni an ce duk abin da za ka yi zama na kai dan Allah in so za ka yi in iyayya za ka yi in hushi za ka yi duk abin da za ka yi zama na za ka yi ne dan Allah sannan kuma ka kasance kana umarni da kyakkyawa kuma kana hali da mummuna to Allah subhanahu wata'ala ya samu daga cikin bayan shi wanda za su iya kiyaye wannan abubuwan wanda su wannan hushi da soyayya don Allah wasu rasta ne wasu ginshiƙai ne a cikin addinin musulunci kamar yadda hadisin ibn mas'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi ya bayan ishara ka haka inda cikin hadisin yake cewa yake wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi eh me zamana da abinda mutum da zai abinda mutum zai so to ya so wannan abin saboda Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta in an ce so to komai ya shigo ciki da abin da kaji kana so to ya zamana wannan abin za ka yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala musulmi ya gane rayuwar shi baki ɗaya bauta Allah ce rayuwar musulmi baki ɗaya bauta Allah ce ji abin da musulmi yake so to ya diba ya gani menene matsaya addini a kan wannan abin nashi muna fahimta yan uwa dole ko mutum ne za ka so dan uwanka namiji ya zama za ka so shi ne saboda Allah in mace ce za ka so ka so ta saboda Allah in mace za ta so ƴan uwarta mace ta so ta saboda Allah subhanahu wa ta'ala haka in za ka in za ka kin wani ko za ka hushi da wani to ya zama na duka kana yi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar yanzu ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan lokaci wanda yake mutane sun koma rayuwa ta intere ce ya ce da ka ji an cewa na faransai ne to kawai shi ma'amalar shi kullum tare da kai lallai mutanen mu kuma faransai mummunan shaida kai kana zuwa daga an cewa na faransai ne to yana nuna shi duk ma'amalar da za yi da kai to akwai intiran shi ciki in dai ban samu to babu shi ciki to kuma haka rayuwar da yawa daga cikin musulmi take hatta a yanzu yau in zan mu'amala da kai sai in jiba kamar yadda malam kwallo ya ce daga an ga mutum ya ɗan ɗaga sama sai ce ba ni ne ranka ya ce farce wanda sai jami'a amma dan ya ta ba kowa bane kake tarba saman titi ka ce ya baka ni da rashi farce wanda sai jami'a duk wanda ka ji ya ce ba ni ne ranka to mafi yawanci mafi yawanci akwai wata rana da yake tunani ta yi mishi ko ba haka nan bane ba kaɗan ne daga cikin mutane za su ta so wani tun da muna tare ya kamata a ce ni muna da lambobin juna saboda ni halin rayuwa amma yanzu duk inda ka ga wani babban mutum ko wani mai faɗa a ji za ka ga mutanen mu suna kutsawa cikin su ba don komi ba saboda ta amshi lambobi saboda a ranar da za a yi musu rana ta zo kamar yadda mutane ba su da Allah ba ba su har kyauta suna yi ba da Allah ba har sadaka suna yi ba da Allah ba kamar ya kai ka ga mutum yana son wani abu wurinka zai yi ta shirya ma rani muna fahimta zai yi ta kyautata ma amma shi ma da manufa yake yi saboda ni duk yadda ya zo ya ce yana buƙatar wani abu wurinka ka ɗaga baki ka ce mai abin da yana wahala zai yi wa kamar yanzu misali yadda mutanen mu ke cewa irin misali polis da ke bakin hanya sai su ce ai su wannan da in ka wuce ka kyautata musu ka ɗauko wani abu ka liƙa musu saboda me kake haka nan saboda Allah in dai saboda Allah ne aka wajen su yi su bukata ko saboda ni saboda ‘yan teranka in ya zo, in ka zo a barka ka wuce, ko in an kama wani ka ce a tafe shi. To ka ga duka wannan Allah kiyaye mutum ne zai tashi cikin asara. Haka in mace ka gani tana son ta, to ya zama na za ka so ta ne saboda Allah. Muna fahimta. Duk alaƙar da za ka yi da mutum ya zama na akwai Allah ciki Allah ne kuka sa gaba baki ɗaya. amma in ba haka nan ba za ku yi nadama wannan alaƙa ta ku baki ɗaya tun duniya ta nuna a shiga kiyama saboda ni duk da ya zama na duk taron da ta zama na tare ce ta ni za ka muni ni zan ma to ka ga dai za a yi wata rana wani zai buƙaci wani abu wani wanda abin zai zamo matsala sai ni sai taron ka wace haka nan ne amma ka kalli sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya siffanta su da siffa na kaunin juna na san juna na tausayin juna to da yake dan Allah ne suke yin wannan kun ga irin wannan baraka bai take tsakanin su ba sai Allah ya ba mu labari suna san junan su suna tausayin junan su saboda ni da abin nan sun zai ma zai ma ni da Allah wasu suna kokarin yin abubuwa wanda ba su ma san a san su suka yi kamar yadda na shaga muku sabanin mutanen mu ne wani kyauta in zai ma dan uwanka ne ma kyauta in zai ma sai ya zo cikin mutane ce ma amshi saboda ni a gaba ne yana kyauta ha mai kokari wanda in ya kira ka ya baka sai ya zauna cikin mutane ce a wani kai wani ba ni na mishi kaza na mishi kaza na mishi kaza wanda ya yi ku karshe a cikin baki daya sai ka jina ta ta yi to ana akwai mutunci gare su ni na musu kaza ba su gode mini ba to kaga da abin da aka yi don Allah ba a buƙatar ba a jiran sakamako ko godiya kan wannan abu duk mutumin da ka ji ya kyauta ya ce wani ko gode mishi bai yi ba duk da rishin godewa ba daidai bane ba to shi ma akwai da kyan in yayi wannan abin nashi dan Allah saboda ni duk abin da kai da Allah ni kake nema yarda Allah Allah ya amsa ko ba haka nan ba to kun ga hatta soyayya da samari da yan mata suke yi ko da ake sun sa Allah gaba a ciki wallahi da sun samu alkhairai duniya da lahira amma saboda ni ita tana son shi ne saboda wani abu da ta gani wurin shi in mun ce wani abu zai iya yiwa abu ne a hannu ko kuma wani halitta ne cikin jikin shi to kaga in Allah ya kaddara aure a wannan haduwar su dukkan su sai sun yi nadama saboda ne ita asali ba ta zo bane sai alaka da shi da Allah akwai abin da ya kawo ta misali yana da kuɗi to kaga daren da kuɗin nan suka tsare alakar da kenta shiga ba ko misali dogo ne a kinan bakin da ya tsohuwa da tsayiya haka yana duke kai yaya alaƙa ta ci gaba ko kuma lokacin da wani ciwo ya same shi ya ya aibantar da wani abu wanda wannan abu shine ya ta kai haka shi ma namiji da zai so wata ba dan Allah ba har a kai su arme ko to insha Allah sai an yi nadama wannan zaman muna fahimta sai an yi nadama don wata rana kai da kanka za ka zama ka ce ma ya sa ka arzuci saboda ni asali ba ka so ta bane da Allah ka so ta ne saboda kai saboda ita tana baka kai kuma duk duniya cikin mata ba mu sanin ke burge ka irin baka saboda ka so ta ne tana fara kai kuma duk duniya cikin mata babu wanda ke burge ka sai fara saboda ka so ta ne tana doguwa ko gajera tana katuwa ko siriya to duka saboda wannan abu da ka so ta bai sa zaman ku ya ci gaba bai sa zaman ku ya dore ya zama lafiya saboda ni kun gina zaman ne ba da Allah ba kamar yadda yanzu za ka samu biya daga cikin matasan mu shi ne mai yawanci magana arme za ka ga ita macen ba shawara annabi ba take bi shi namijin ba shawara annabi ba yake bi to me zai hana mutuwa arme ta yi yawa muna fahimta shi yasa duk masu zan su magance matsalolin wannan armin sai an koma wannan samari da yan mata an koya musu wai dan mimani ake son mace dan limani ake son namiji muna fahimta kunga a bangaren mata sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace matakar mai addini da dabi'u masu kyau ya zo a ayyuka a auren mishi a bangaren namiji a bangaren musafa sai annan Muhammad sallallahu alaihi yace ka azu mace mai addini to mu kuma yanzu kowa in ya tashi bukatar shi yake kallo ko ba haka nan bane ba menene take da wanda ya ga hankalinta shine kawai ya kai ka to Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu baki daya sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce muna kamar da wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito shi kuma Imam Al-Albani ya hasana hadisin cikin ni silsila sahiha na shi annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa abubuwa guda uku matuƙar bawa bai cika wannan abubuwan ba babu yadda za a yi samu ɗanɗano na imani muna fahimta annan muhammad salim yake cewa salatun abubuwa guda uku man kunna fihi waje da halawatul imani duk wanda ya tsinci kanshi cikin wannan abubuwan guda uku to tabbas zai ji zaƙi zai ji ɗanɗano zai ji daɗi na mi na imani menene wannan abubuwan sai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an yakuna lillahi wa rasuluhu an yakuna allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma ya zama ne yana son Allah da annabi sama ga duk wani abu koma bayan su muna fahimta duk mutumin da ke son ya ji daɗin imani to sai ya zama na yana son Allah yana son annabi sama da kowa da komi kuma a duniya ya zama na duk abin da kake yi in an ce ma dan Allah ka saurara muna fahimta to kuma ba a ce ma dan annabi matakar wannan abu ne ne bauta ce kamar yadda da na zo ne wani ishara na ce mutane su gane kun jira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya zamana san Allah sai yake san annabi muna fahimta to dole musulmi sai ya zamana yana san Allah sama da yadda yake san wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yanzu nace in ka kalli mutanen mu jiya za ka ga asali ana gina mana soyayyar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ita ma soyayyar mafi yawanci ana gina mana ta ƙarya ne ba ta gaskiya ba saboda ni an ce ma san annabi maulidi shine sa annabi amma duka wasu abubuwa da annabi ya karantar kai ba ka aiki da ka take wandonka ka aske nemanka ba ka da alaƙa mai kyau tsakaninka da makwabtanka sallah ba ka yi a harkar lokaci ba ka kaza ba ka kaza ba ka kaza ba ka kaza amma kuma sai ka ce kana sa annabi daga maulidi ya zo kana ni kana da hayaniya da shirye da bankaura ba sa annabi ba ya shirka ce duk mutumin da za a ce ma dan Allah ya ƙi saurarawa sai an ce da annabi ya saurara wannan mutumin mushriki ne muna fahimta ana ma annabi bauta ne ba ma annabi bauta sai ka ji daga an ce dan dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda ka ce daraja annabi shi kenan wannan ba daidai bane ba dole ya zamana zami ne dan Allah muna fahimta sannan a ɓangaren soyayya ya zama na kana son Allah kana ganin girma Allah sama ga yadda kake ganin girman kowa wanda kuma a cikin mataki na ibada wannan shine mataki na ƙarshe ba al-ihsan hadisin Umar ko na malaika Jibril da yazo annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni al-islam akhbirni al-iman akhbirni al وما هو الإنسان كم يتع الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كاجي الإنسان شيني mataki na ƙarshe cikin ibada akwai musulunci akwai imani akwai ihsani to shi ihsani shi ne na ƙarshe to kaji al-insani shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in kai ba ku ganin Allah to ka tabbatar shi Allah yana ganin ka shi yasa kaga shi annabi Muhammad sallam yana son Allah subhanahu wata'ala yana tsoron Allah sama ga yadda yake tsoron komai kuma yana son Allah sama ga yadda yake son komai to haka ake son musulmi shi ma ya so Allah subhanahu wata'ala ya bi dokokin Allah ya so annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya bi shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kamar yadda alfazaji yake cewa sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alamati muhabbati ko yace alama sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ittiba'u sunnati shine a ganka kana bin sunnati duk mutumin da ke ce ma yana sa annabi ka kalle shi shi yana bin sunnar ta annabi ha yanzu ko ɗanka ne ya ce ma yana son ka amma kuma duk abin da kake yi ba shi bane yake yi ka yarda da wannan koma tsaka ha ai wanda yake son ka shine zai ma biyayya ka abin da kake so to sannan kuma ya zama na san Allah yana sama ga wannan san da yake ma to yanzu daga kayi mishi biyayya daga ka mishi umarni ya ma biyayya kan wani abu to sai gane kai hosan ka yana da lili yana da iyaka daga ka shigo ta gona sai ce to ka wuce gonarka shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka karanta da ku baya la ta'ata li makhluqin fi ma atayta khaliqum ba a yi ma abokin halitta da a wurin wa wurin saba ma mahalicci mai gida bai isa ya ce mata shi sai ta duka har ƙasa ta gaida shi ba. Kajiyar ta sabon karatu ya ɓullo kuma. Hakanan ne ko? Sadi da ni, Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta masa wannan ba. Uba bai da iko ya tilasta ɗan shi ya je ya yi wani abu wanda musulunci bai yara da shi ba. muna fahimta uwa to kun ga duk mutumin da ke son ya samu zaƙin imani duk mutumin da yake son ya ya tantana dandanan imani to sai ya zama nan yana son Allah da manzon shi sama ga duk wani abu koma bayan shi ya zama nan matarka tana sa abu kaza ko babanka yana sa abu kaza ko mammarka tana sa abu kaza ko danginka ko abokanka sai zama na amin ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon shi ya ce muna fahimta to nan ne ake gane wishin ka ta Allah da manzon shi kan wa'annan koko kuna ganewa yawa daga cikin mu masu da'awar sunnai masu ikrarin sunnai za ka ga sai an yi cikin wuri sai ka ga mutum yana girmama dangin shi saman kan yadda yake girmama wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar misalin da muka yi jiya ko ko ba haka nan bane za su ga mutum ya ce shi bai so ne ya saba ma dangin shi to kuma ka saba ma Allah to kun ga dai in dai ana son imani ko dole sai an ba Allah subhanahu wa ta'ala sama ga yadda ake bin kowa yanzu in ka ɗauki misalin ƙyar ma'arni a musulunci walima annan muhammad salam ya ce in an kira ka ake da haƙƙi na ɗan uwanka musulmi ya kira ka walima ka tafi amma ɗan ma'arni ha irin wannan ɗan ma'arman da muke ba shi bane musulunci ya karantar da shi in za ka in za a ɗan ma'arni duka sai an gaya ma duka dangi kuma so ake a halhaɗu a kai ɗan ma'arni a ce ga jama'a wani nan sun zo ba shi bane musulunci ɗan ma'arni mutum biyu uku kun ga wannan sigar da ake yi ita ce alma mutum nawa kaje yana tafiya siga sai an ga umar ta hankali ko ba haka nan ba kuma kalle in aka je siga mine ne ake cewa kawai wurin alman ne ake cika sawa ne muna fahimta abin da ke daidai in mutum ya kira ka walima ta alme ka kai ka amsa ita kuma walima suna da ban mun yi bayani babu ita to amma yanzu ka ɗauka mutanen mu sun ɗauka cewa ɗar ma alman ma shi ne ke da kai haƙƙi da a musulunci alme ba wai wani abu bane ba wanda ake buƙata a yi ta shelar shi wanda ake so sai an tattara mutane a za ka ga kawai magabata ya suke arme yanzu kamar karatun nan da ake yi ya ce wani na da arme nan cikin karatun za a ɗarma arme shi ke nan daga nan kowa ya wace ya kama gaban shi bayan masu tsaji ya ce to yana da hali ya ce akwai walima amma yanzu sai ka ce wani jiyar da muke da shi ne arme bai zuwa shi abin da yake so ya ga motoci sun laya Allah zai kammala albani ce kai ba kauye ne ya mutanen nan taron nasu mine ne naka cikin taron nasu sai dai su zo su ce ma shinkawa kuma su ce ma bata dahu ba ko bata yi daɗi ba ko ba haka nan ba amma da sunna ka bi da ka huta kuma ka kalla yadda mutanen mu ke wahala ka arne yanzu in mutum na arne so yake da ta haka je ɗan ma arne kuma bai ƙi ka zamna nan wurin har sai an wace daga bikin amma musulunci yake ka leƙa walima walima kuma abu ne na community kawai za a zuwa ne a ci abinci a watse shi kenan shi yasa nan kuma sai ka ga mata sun yi mu kokari ha shi ne za ka ga majiyanci ba su zuwa gidan biki sai lokacin da su yi kusa kaiwa kuma ana ci kowace ta kakkaɓe hijabin ta ƙara ga shi kenan mu kuma muna nan tun sai hammari ta mun zamna duka matan nan da ke shiga gidan mutum sai mun kallace halamun to Allah subhanahu wataala ya dasar da mu kenan ina ga biki da abubuwan nan guda uku sai zamana tashi ne zuwa za mu tashi kan wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa an yuhibbal mar wa an yuhibbal mar ala yuhibbuhu illa lillah haka ba zai yarda ya so wani mutum ba sai dan Allah subhanahu wataala wa an yakraha an ya'uda في كفري كما كما يكره أن يقذف في النار أن محمد صلى الله عليه وسلم haka mutum ya kyamaci ya koma cikin kahunci kamar ni kamar yadda zai kyamata shiga wuta muna fahimta to kun ga abubuwa guda uku wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk mutumin da ke son ya ji dandanan imani to yayi kokari ya raya wannan abubuwa wanda hadisi ne Imam Bukhari da Muslim da Ahmad duka sun rawaito wannan hadisi idan insha Allah ta'ala sai zamana ka san namu yau ba mu yi mulki ba ba ko 29 kawai to abin da muka karanta Allah ya samu shi albarka kuma Allah ya ba mu ikon da karatu Allah ya ba mu iko aiki da karatun da muka yi idan insha Allah ta'ala sai zamana sati ne zawa za mu tashi bayani kan wannan dai gaba ta malam mai akadari kenan inda kuma mai tambaya ko wani wuri da aka je an yi kuskure insha Allah sai a tunatar da mu aha wa alaikum assalam wa rahmatullah
cewa ya kamata dinga mu'amala ba mu'amala ba aka ce soyayya yawa ya zama na ma'aurata ko kuma masu neman aure ko kai da abin da ke.
eh
To, na ji aji gama a tona bishara da wanda suka yi a bishara ta kaji da anna.
eh Wanda an san su ne ma da bautattu
akwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wata soyayya da aka yi ba dan shi ba ranar tashin kiyama sashin su zai tashi yana gaba da sashi sashi yana tashi yana tsine mu sashi shine al-akhla'u yawma idhin ba'duhum li ba'din azur illa al-mustaqim
wanda akwai inda ba san goyi ba san ba. Wannan ya an san mutum irin suka yi a tsakanin da Allah. Sai da Allah. Sai su tara shi da ke inuwa. Inuwa da arasuwa.
ai kamar yanzu hadisan nan yana ɗaya daga cikin ayyuka ma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su wanda hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi yace ina ɗaya daga cikin afdalul a'mal shine mutum ya so mutum dan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. ai an gane karatun ko to tunda an fahimta saura aiki yanzu malam bahaushe ya ce ba nan gizo ke saƙon ba to a aikin shi ne aiki kamar yadda za ka ga mu kuma da yawa ba ba ba musa aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace baki daya kuma Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi ya kashe mu muna musulmi ya samu ganin na ƙarshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته